أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjid sabilul huda ga wanka tare da magara inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah ya mana mafaka a wasu abin da za mu karanta yau muna ranar sudu takwas ga watan rajab shekara ta 1640 milkata 1446 hijiriya 1446 rajab 18 kenan ramadan sauran kwana ƙarar turaju sauran kwana 43 allahun baligina ramadan muna cikin kitabul a talaq saki wani babi mu kare babi na uku shi ne ke cewa ne kenan mayu binu mina tamlik abinda yake baina ya nuna ya mai da tamlik mai tamlik ne ke ne mutum ya mallaka matar shi sakin ga a hannun ga ya ce na damka miki sakin in kin yara yadda kika yi ko muka ce wani hukunci ake doka a ruwa da muka kare muka ce falkada'u ma kaddat bihi kenan ruwaye abdullahi bin umar muka kare ko inda yace anna abdullahi bin umar kana yaqulu abdullahi dan umar yana cewa idza malaka rajul imra'atuhu amraha idan namiji ya mallaka wa matarsa al'amarin al'amarin da kamar mutum ya cewa matar shi na mallaka miki igiya aure in kina so sadaki kanki sai abdullahi dan umar yace falqada'u ma qadar hukunci a nan shari'a abinda ta ta aikata kenan tace na saki kaina ta saku shine yace falqada'u ma qadar sai yace falqada'u ma qadat bi abinda ta hukunta ya hukuntu illa an yunkira alaiha sai dai in shi yayi inkari kawai misali sai yace na na mallaka miki igiya a wurinki a gurinki ita kuma ita ta ce na saki kaina na saki kaina na saki kaina ta duke kartushin guda uku sai shi ce a'a ni ai ɗaya ne na mallaka ni kenan shi ne in ɗaya ne mallaka mata sai a ɗauki ɗaya kenan shi ne a wannan ruwa ma ya ce illa an yi yankiru alaiya sai da iya inkari wa ya ƙulu shi namijin ya ce lam arid illa waki da tan ni da na ce na mallaka miki igiya auren ina nihin saki ɗaya shi ma faya halifu ala zalika a sa shi ya rantse a bisa wannan to in ya rantse kenan sai a doki ne sai a doki daya wanda shine matsarigo sabon karatu sabon babi shine babi na nawa babi na hudu mai yake cewa ma ya jibu fihi abinda ya wajaba a cikin shi tatliqatan wahidatun saki daya min at-tamlik na daga macen da aka mallaka mata sake kenan macen da aka mallaka mata igiya auren da ta saki kanta to yaushe ne saki ɗaya zai hau kanta mun gane ta jama'a kenan mu je ma yajibu fihi tataliqatun wahidatun abin da yake wajabta a cikin shi na saki nawa daya min tamlik na daga na daga tamlik wanda aka mallakawa ta yi ta sai kanta tamliki ai mun bayani shi ko mace namiji ya mallakawa matar shi igiya auren sakin a hannunki guda in kin ga dama ki saki kanki in kin ga dama ka yi ne muka ce wannan mallakawa yana mai bayani matsala mallaka nan da ya mallaka ai mai bayani kuma ya saki zuwa gin karatu kenan muka ce in ya gaya mata wannan imam malik ya je al-mashhur inda al-mazhaba sun magana biyu magana ta farko suka ce idan namiji ya mallaka mace sakin aurenta kenan wannan mallaka yana hannunta in dai ba zawwa bai yace ya janye kenan in ba zawwa bai yace ya janye kenan har gobe haji ba abin yana hannunta kauli na biyu na mazhabar malik suka ce kuma a'a ana ɗaukan majalisi kenan yanzu suna zaune ne a gida sai ya ce mata na mallaka miki igiya aure in kin gida ma ki saki kanki kenan sai ya ɗauki wannan majalisin daga an tashi daga wannan majalisin sun tashi ya yi gurin aiki ita ma ta sayi titin kenan wannan abin ya janye kenan inda inda al-mashhur inda mazhaba su suka yi kauli biyu na daya tamlikin mallakawa yana yana hannunta in dai ba shi bai zo ce ya janye shi kuma hanyar janyewa ya ce ya sadu da ita ko kuma a dabake ce mata ya janye ko kuma na biyu na kaulin mazhaba suka ce ana ɗaukan tamlikin a majalisin da ya faɗi wannan mu'akkatan ne kenan ba mutlaka ne ba a lokacin da sayani an dashi an karya ya wani kenan tana da iko ta yi wannan abin a matukar bai kuta ba daga gida kenan daga ya fita da gida ta yi aiki majalisin a ya tashi kenan wannan tamlik ya fita daga hannunta ba ta zo ba gobe ta ce ai je ka ce ka mallaka mani kuma hallo in ya sadu da ita a daren shi ma yayi mi ko a lokacin wannan tamlik yayi mi ya je mi duk mai wannan bayani to ina ne inda ya mallaka mata igiya auren nata a gurinta za a duke shi akan saki aya to shine zai madarasa sai ya ce
قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah ya ce ya hayyallai su ya ba mu hadisi an malikin daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi عن سعيد بن بن سليمان daga sa'id dan suleiman بن زيد dan zaidu dan sabitu wannan tattafa kunnan zaidu dan sabitu ne shi wannan sa'id din ya kasance mina sukkat ya kasance tattafa kunnan ne da zaidu dan sabitu shine cewa an dan sa'idu bin sulaiman bin zaidu bin sabitu kenan shi wannan sa'idin biki zaidu ne tattafa kunnan ne koda ko jika sa'idu danwa mujema muna sa'idu danwa a'a a'a ruwaya da muke isra da muke bal sai shayi nan bi isra da abin shayi nan je ka an sa'id bin man sulaiman bin man zaid dan sabitu to sa'id mikin zaidi ne muka ce sa'id bin sulaiman zaid mikin sa'id ne jikan shi ne ko kenan wannan sa'id jikan wa jikan zaid dan sabitu ne ko zai dan sabitu ko kuma san ɗaya ne daga cikin kutabul wahayi ɗaya daga cikin manyan sahabban sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin waɗanda duk fatawassayin su ne ake karanta akan abubuwa to sai ya ce anwa أنا خارجة بن زيد بن ثابت kenan shi kuma shi sa'idu bin suleiman ya samo daga dan zaidu dan sabitu ya samo daga kharija dan zaidu dan sabitu shi kuma wannan kharija wane ne daya wahidi min fuka ha'u saba'a na madina fakihai guda bakwai na madina wanda ake ce musu fuka ha'u saba'a shi kharija yana cikin su ko kharija dan zaidu dan sabitu sai ce أنه أخرجه akhbaraku أخبره a baka lizzar masha annahu akhbarahu shashai
وأنه annahu akhbarahu ya bashi me wa ba wani labari ba kaka suna zaka wani kharija ya ba wa labari a'a kharija bin zaid bin sabit ya ba sa'idu labari shi kuma sa'idu wane ne dan tabi ila daske ne wanda ya dabar ba a yi ba mu je tare wani ya ba shi labari ko to sai ya ce bai lab- ba mu labarin da ya ba shi
أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت ya ce ya kasance yana zaune gurin saidu ɗan sabitu wane ne yake zaune gurin saidu ɗan sabitu eh harija ko ɗaya daga cikin fuka hausa ba ko kuma ɗansa ne ko to shi ya ce yana zaune gurin zaidu babansa ko to sai aka yi ne فأتاه محمد بن أبي عتيق sai muhammadu bin abi atik ya zo wane ne muhammadu bin abi atik shine muhammadu bin abdurrahman bin abi bakar kenan jika ne ga abdurrahman ga abubakar siddiq eh kenan shine muhammadu bin abdurrahman bin abi bakar siddiq yace fa atahu muhammadu bin abi atik sai ga suna zamne in ji kharija kharija ɗaya daga cikin fuka usaba a yace yana zamana gurin zaidu dan sabitu babansa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai waye zo sai muhammadu dan bin abi atik ya zo ko shine muhammadu bin abdurrahman bin abubakar siddiq sai ya zo da ya zo ya da wata alama ya zo wa ainahu tadma'ani wa ainahu tadma'ani idanninsa suna kwalla yana hawaye kire na kuka kenan da yazo kawai ana zamna fada sahabi na zai dan sabitu ga harisha yana zamne sai ga shi wannan muhammad bin abi atik ya zo kuma da yazo sai zo da ni da kwalla shine wa ainahu tadma'ani idanninsa guda bi suna zubda hawaye yana kwalla to kenan kamar yana dai yana kuka ko to yana cikin damuwa to da yazo sai ya ce faqala lahu zaid gane ya iso ɗauki abin kana kama kana kallo da ya zo sai zai ɗan sabit sai ya ce mai ma sha'anuka me ya same ka lafiya kada zaune nan ana zaune kawai sai ya zo na kuka aya ce lafiya eh shi ne ma sha'anuka me ya sha'anuka ke ni me ya same ka sai ya ce mallaktu imra'ati amraha na mallaka wa matata al'amarin aurenta na ce in kina so saki kanki sai ta yi me fa faraqatni sai ta rabu da ni kenan ta saki kan nata fa qala lahu zaid sai zai da ya ce mai mun gane abin da ya sa shi kuka ko eh aika aika ne abin da ya sa shi kuka ana zama laya shi da matan shi wani dan abu da ya shiga sai wannan ya ce na mallaka miki igiyayi aura da ya gaya mata a barazana shi yake ba ta yi ba ita kuma ta ce to na saki kaina to sai tunanin wannan aika aika da ya yi dole ya gudu ya zo gurin sahabi to shi ne sai ya gauga zo gurin zaidu dan sabi kenan shi ne a ganshi ya zo na ne yana kuka shi ne zai ce ma sha'anuka me ya same ka yani sha'aninka shi ne ce mallaktu imra'ati amraha na mallaka wa mata ta al'amarinta kenan al'amarinta na igiyai aurenta kenan na mallaka mata na ce in kina so saki kanki da na gaya mata wannan fa fara katini ita kuma sai ta rabu da ni kenan ta saki kan nata kenan shi da yasa na kuka kenan mace ta sa shuka eh mata ta sa shuka ko to kenan shi ne zo da gudu ciwon rabuwa Ah. kamar ba da tuya ne ana da wani kamar da tuya ne zuwa kuka ko? a ce bi aka yi eh to sai aka ce ma hamalaka ala zalik fa qala lahu zaid sai zai da dan sabit ya ce mai ma hamalaka ala zalik me ya dauke kai wannan me kai kai wannan garaji me ya dauke ka har kai wannan abu me yasa ka mata wannan sai ce ne sai ce ne qala alqadar sai wuto abu sai ce wallahi kadara ce ce wallahi kadara ce eh ta kadara ce ta duke eh me yasa kai ce kadara ce to to sai zai da ya ce me fa qala zaid sai zai da ya ce wa wannan muhammad
irtaji'ha in shi'ita mayar da ita in ka ga dama irtajiha mai data in ka ga dama cika cika ba fa inna ma hiya wahidatun wannan saki ɗaya ne shi ko saki ɗaya dama ana kome kenan wannan magana taka za a ɗauke ta a saki ɗaya kenan irtajiha mai data in shi ita in ka zo fa inna ma hiya wahidatun wannan sakin da ka mallaka ma a ɗaya za a ɗauke shi wa anta amliku biha tunda kuma saki ɗaya ne raja'i wa anta amlaku biha kai kake mallakarta kenan ka iya cewa kai ne ka mai da ta kenan miki gane wannan kenan zai da dan sabiti yana ga in ka mallakawa matarka igiya aure in ta ce na saki kaina za a ɗauke shi a nawa a ɗaya amma dai shi ibn umar a can baya ji sai a koma a kan mutumin a tambaye shi da kace ka mallaka mata nawa kake yi shi ibn umar a fatawar shi sai an tambaye shi sai an gama ka yudayyin sai an mai wa'azi an ce ka ji tsoron Allah kamar yadda umar bin haɗab wannan da yi wannan kalmar ai sai da yana mai ka'aba ya ce na gama ka da mai ɗakin nan da kawai wannan me kake yi kenan shi ibn umar yudayin awa mutum wa'azi a gama shi da Allah a ce tsakaninka da Allah mi kake nihi ɗaya ko uku kenan abin da ya waɗi sai a tsoka a fatawa ibn umar amma da shi zai ɗan sabit sai ce ɗaya za a tsoka kenan zai da yana ga a tamlik za a ɗauke saki nawa saki ɗaya kuma mafi yawan mazahima al-kufiyun wa ahnaf da haka sun ce akan munna ibn umar tambayar mutumin da ake da kace na mallaka masa sakin aure igiya aure ita kuma ita ce na saki kaina to sai a tambaye ka to da kace ka mallaka mata nawa ka mallaka mata amma dai an gama shi a ce tsakaninka da Allah in yace anihi na uku ne nake ni to an kare inda mazhab mun gane wannan sai shi ce da bai dauke shi kadara to wannan kadara ce ko ba za ka ko aika aika ce a kun sa ai da kwai a rayuwa da kwai kadara da kwai garaje da kwai kadara da kwai garaje da kwai ganganci da tsotsayya shi da kadare tsotsayya shi da kadare da kwai kadara da garaje da ganganci to ma farko bai na kuma eh da kwai kadara da kwai ganganci da kwai garaje da kwai keta shari'a da gagam dukkan ai daban-daban ne ai ba komi mu yanzu alin ta ai duk abin da ya samu da yanzu kana da shagonka a doki mai shida mai shida shida da ba za ka ba mai shida a tela ina tela bai zuwa abraham bai zuwa yanzu a doki abraham to abraham tela ne ta gana shi ne bai zuwa ko to abraham tela ne kuma ya iya ɗinki ya iya koyi to in ka ba shi ɗinkin sai da yana da kiliyan sosai kome yana ta yana samun kuɗi to sai zama to in ka kai mai ɗinki a kwana goma baka bari shi baka gani shi sai ta makonan lemu bai hutu ba bai zuwa shagon yare shagon duk bai hutawa ya ma ɗinkin a lokacin lokacin da ya baka da lemu ba gani shi yake ma ka zo da kwana uku a kwana goma ba gani shi sai kiliyan dukka suka watse suka kuma wajen wani sai ya talauce to wannan mene ne ke na wannan ganganci ne ba kadara ce ba eh kaga ganganci ne wannan eh shi da ganganci ne ya ce ba kadara ce shi ke da shi da ake taimai talauci ai ba mai talauci malamai suke ta talauci da kwai talauci na ganganci da kwai talauci na kadara da kwai talauci na tsotsayi kenan kaga talauci na ganganci na iya sana'a na iya komi ina da kiliyakin sai nake musu koren debu ko abincin banda dafa mai daɗi ko banda mu'amala da kile ita ta kirki sai kile suka yi suka watse mini sai na talauci sai in ce kuma kadara ce ke na wannan ganganci ce ko kuma na san hanya in ka zo da kaya sai an yi da duwan sai an auna sai an yi kaza sai an yi kaza sai ka biyo hanya da su a kwace mai kai ganganci kai ko kuma ka je kai abu wanda ya keta shari'a marshe kai marshenuwar kana da kuɗi sosai kai je ka shiga wata marshenuwar da kuɗinka kai je aka kwace kuɗin ko aka yi wani abuwa me kai wannan garaje ne kai to in ka je kuma irin na da kwai kuma talauci mun ga kenan talauci na ganganci na garaje da kwai talauci kuma irin na su abubakar siddiq irin na infaq wanda shi ake so shi abubakar siddiq ai mai dukiya ne sai kwaso duke gaba daya sai ce ya ba da ta lillahi wa rasulihi sai zamna talaka kenan kaga wannan talauci ne na infaq kenan talauci ne na na girmama na girma kenan bai ganganci ba bai bata kaso shi ba kawai duke gaba daya doka yace ya ba da ta ne ga musulunci ya ba da ta ga Allah kenan kaga talauci ne na sharawa na girmamawa to kenan shi wannan mene za sa shi garaje ne ko to wallahu ta'ala sai ya ce mu je ruwa ta gaba
قال وحدثني عن مالك يا بان رواية عن مالك ده إمام مالك عن أنس رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن القاسم ده عبد الرحمن عن قاسم قاسم عن محمد محمد عن أبو بكر الصديق عن أبيه ده بابنشي أن رجلا من ثقيف an samu rajulan wani namiji min saƙif na ƙabilar saƙif ɗa'ifa ملك نعم. ملك امرأته أمرها shi wannan namiji na ƙabilar saƙif mallaka imra'atahu amraha shi ma da aka samu wani ɗan rikici da matar shi sai ce na mallaka miki igiya a wuri in kina so saki kanki in kuma kina so ki zamna yace ya mallaka mata sai ta ce فقالت to ita kuma cikin zuciya ne faƙala sai wannan mace ta ce أنت الطلاق sai ta kalle ta ce kai saki ne an ta tala kai saki ne shi kuma ya ce ai ta so kai take a shara ta a muka muje ka shan baki an ta talak ita ce mai kai saki ne to jika fasakata ya kalle ta fasakata sai shuru thumma qalat sai ta kaje zaukar tu ta ce anta at-talaq kai saki ne ta kara saki ne
fa qala bi fiki al-hajar to da ta bai sha biya ne sai ce bi fikil hajar dutse a bakin ki ishuru bi fiki hajar kamar kada magana nasu ne dan ta shiru bi fiki hajar dutse a bakin ki ishuru to summa thumma qalat kuma sai ta kara anta at-talaq kai saki ne fa faqala qala bi fiki ya al-hajar kaca dutse a bakin ki to kenan kaga dan shi dan sakin kamar da suna ce ha bakin ka ya sare dan yanka shi dan kake magana ko to su ne su laraba sai su fi ki haja dutse a bakin ki mun gane wannan nasa bani sakin ya ne cewa matar shi ana rikici sai ce na ba al'amarin auren ki a hannun ki in kin ga dama ki saki kanki ke kika sani ko ita kuma ita ce kai saki ne kai saki ne kai saki ya saudi sunawa kenan ya mallaka mata ita yi mai ta wata zartar to yanzu ya zai sai gida sai gida alƙali ko sai aka yi a- فاختصما إلى مروان بن الحكم sai suka kai husuma su gurin marwana dan hakam a lokacin na marwana bin hakam shine gwamnan madina na ma'awai bin abi sufyan lokacin ma'awai bin abi sufyan marwana bin hakam shine amil din shi kamar gwamnan na madina su ko lokacin daga ayi abu gwamna shine sarki nan za a ji a ma shari'a kenan sai suka kwasa da wannan shi namiji na bani saqib da matar shi wanda suke wannan rikicin sai gidan shugaba alkali gidan marwana bin hakam to فاستحلفه da aka ji aka maimaita zance namiji na saƙif ya maida ita ma ta maida fasta halafahu ma malakaha sai marwan bin hakan ya sa shi ya rantsi ya ce rantsuwa zaka yi tsakaninka da Allah ma mal- ma malakaha malakaha ma illa malaka illa wahida.
wata yanzu baka mallaka mata ba sai saki daya da kace al'amarinta akan ta ta saki kanta kana nihin ɗaya ne ka rantsi da Allah in aka sa ya rantse shi ne nan fastahalabahu ma malakaha illa wahida sai marwan bin hakam ya rantsar da shi akan bai mallakawa wa matar nan tashi ba sai dai saki daya sai ya rantse ya ce eh haka ne ni a raina da yace na maida mata sikanta ina nihi ɗaya ba uku ba ita kuma ta yi uku a lokaci guda sai ya aka yi وردها إليه sai ma awaye ce koma gidan shi kenan ke iya maida shi amma dai da kai dushi guda ko halba da kai saki guda tsakanin kenan warar da ha ilaihi sai ma awaye ya maida sai marwan bin hakam ya maida ta to قال مالك kalkashin wannan ruwaye sai imamu na maliki dan anis sai ya ce kalkashin wannan ruwaye قال عبد الرحمن kuma abdurrahman ya ce فكان القاسم يعجبه هذا القضاء kasim dan muhammadu dan abubakar siddiq ɗaya daga cikin fukaha usaba yi ujibuhu hazal qada'u wannan hukuncin yana burge shi kenan shi ma ɗaya daga cikin fukaha usaba ya ɗauki wannan hukuncin na marwana shi ma a wannan hukuncin yake sai ya ce ويراه أحسن ما سمع في ذلك kuma wa yarahu kasim ɗaya daga cikin fukaha usaba yana ga wannan hukuncin ahsanu shine mafi kyawo ma sami a fi zalika a cikin magunguna da ya ji a wannan magana akan namijin da ya mallaka wa matar shi saki ita ta ce ta saki so uku kenan ya za a yi in an ji gida alkali sai a yi mi sai a rantsar da shi in haɗe yake ni sai a ɗauka a kan ɗaya sai a yi mi sai a maida sai a maida ta ko sai ce ya maida ta mallaka a hannun shi kenan kasim ɗaya daga cikin fuka wasa ba wannan hukunci yana burge shi kuma ya ce shi ne cikin mafi kyawun abin da ya ji a cikin wannan mas'alai kenan zai gane da kai waɗanda suka je akan ba haka ba dan su zahiriya ibnu hazam asalan mata yi mace ba iya mallaka mata ta sikanta kawai bai yi ba su zahiri haka masu kai da wannan shi ma ke cewa ahsan ma sami sai ce قال مالك kuma kalkashin wannan sai imam malik dan anis sai ce وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ni ma wannan shine mafi kyawun abin da nake a cikin wannan mas'alai wanda zai ce ya mallaka matar shi igiya aure in ta saki kanta in an je shari'a a ce ya rantsa in ya rantsa a doke maganar shi shine shi ma imam malik yace shine mafi kyawun abin da nake wa ahabbu ilayya kuma wannan mas'alai ita ce nake so kenan a cikin mas'alolin na hisan wannan ta yi soyuwa a gare ni wannan mas'alai wata mas'ala kenan wadda me zama hudu ruwaya wannan kenan mutum ya mallakawa ba ta shi igiyar saki sai ta ce ni kuwa han- ta halba ukun ta ce na sai kai nasu uku kenan a shari'a ya za a yi sai a je yudayin na warko a gama shi da addini shi a mai ka yi tsoron allah tsakaninka da allah nawa kake ni kenan in yace ɗaya yake ni sai a tsoka kenan shine masala ta wasu ko sai babu na gaba yace wani babu ne babun
لا يبين إلا من التمليك babun mala da ko ما لا يبين ma la yubin abinda baya rabe aure na tamliki ina ne zakka mallakawa matar taka sakin nata kuma baya raba auren mun gane ma la yubin abinda baya rabe aure mina tamlik inda kallon mallakawa matar taka aure mun gane mun gane ma la yubiru min at-tabliq inda a a mu je ta jama ba mu kwana ma to ne ne abinda baya baya rabi auren ina ne inda ka mallakawa matar ta ka igiya auren ta sikanta to ina ne bai raba auren to shi ne jawawa na baba sakin bai yi ba tun sa ai da kai bai nuna bai nuna kubura da bai nuna sugura da kai bai nuna inda in auren ya rabu bai nuna kubura ce wannan kawai babu komai fakat an raba auren in ka ga ka koma da ita sai ta yi wani aure daban kuma wanda ta aura ya shiga ɗakin za a iya koma da ita wanda ta ce bai nuna kubura da kai bai nuna sugura bai nuna sugura inda in kuka rabin ka iya maida ta amma da iya mai inda zaka maida ta sai da aure sabo ba ka ce ba na maida ta a lokacin sai an yi aure sabo shi kuma kubra din sai ma ta yi sai ba ta yi aure to ina ne sai ta yi auren inda aka yi saki uku kenan wanda aka saki so uku kenan wannan babu zancen a maida ta sai ta zo ta auri wani namiji daban kuma wannan namijin da ta aura daban ya sadu da ita to kwana ka je ka sake sabon aure sabon sadaki sabon sabon duka ayi sai ka ta tara aje ayi komi kenan shine bai nuna kubura inda kai saki uku kenan baka iya maida ta sai ta yi ne sai ta yi sabon aure wannan kuma matsala ce kan gudu shi ta babu shi a malikiya muke da tausa inda kai take uku ko kalma guda ko majalisi guda ko su uku mu tsaya maliki wannan masala ba ta ko Eh, to wanne ne wannan bai nuna kubra to da zama dauki bai nuna sugura ina ne bai nuna sugura inda zaka iya maido ta amma dai zaka iya maido ta sai da sabon aure nan wani miji bai shiga ba nan zaka maido ta sai da sabon aure ina ne inda ka mata saki daya kuma da saki da ta da kamar saki daya ta ta kare idda ba cikin idda ba kamar saki daya ta kare idda kenan ba ta iya ba ta iya dawowa sai kai sadaki da sabon aure mun gane ya mata bi saki daya kuma ta je ta kare jinin ta guda uku ta kare idda kenan nan yana iya maida ta amma dai maida ta da zai ba cewa ba zai ya tura mata da a lallabo ta a maido ta a'a sai an yi ne sai a yi sabon aure kenan bai nuna ce sugura da wani ne ko bai nuna sugura bai nuna sugura yadda wadda kawa wannan wadda alkali ya raba wadda aka yi rikici aka yi rikici aka yi duk ahadamin ahali haƙi da aka yi shi auren da alkali ya raba shi ma bai nuna sugura ne ba iya mai da auren sai sabon aure ko kuma wadda aka wa kulki kuka yi kulki da ita ita ma sai sabon aure duk wannan bai nuna ce sugura za a iya maida ta amma dai da sabon aure shi kuma kubura dole sai mata shiga sai mata shiga wani gida kuma an kwatar da auren za a iya maida ta to mu je wannan ruwaya قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah yace ya hayyan laisi ya ba mu hadisi an malikin daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن عبد الرحمن بن القاسم daga abdurrahman dan kasim kasim dan muhammadu muhammadu dan abubakar عن da أبيه ya samo daga baban shi عن عائشة أم المؤمنين daga aisha ummul muminin siddiqa bintu siddiq al-humaira ummul muminin أنها خ- خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر aisha siddiqa na annaha ita hadabat ala abdurrahman bin abubakar ta nema wa abdurrahman dan abubakar aure kenan hadabat ta nema wa wa abdurrahman dan abubakar aure shi kuma abdurrahman dan abubakar wannan mai kinta ne kananta ne kenan ta nema mai mi aure gurin wa قريبة بنت أبي أمية ta nema man ta nema mai auren wannan wadda ake ce mata qaribatu bintu abi bintu abi umayya ita kuma qariba bintu abi umayya yar uwa ce ga ummu salma kenan sai aisha ta nema wa kananta abdurrahman aure kamar ya ce ta je ta nemo auren kananta adifa ce ta nemo auren misali ko to mu je to sai aka yi فزو فزو فزوجوه sai suka aura mai ba zauwa sai aka aura mai ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن amma dai duk da wannan sun ma'ina hum su iyallen gidan iyallen gidan wa da iyallen gidan suka riba attabu ala abdulrahman suna ga sun aibata wani halaye na abdulrahman kenan abdulrahman yana da tsanani da zahin kai da irin wannan yawa kamar wani ai ka samu mutum mutumin kirki ne amma da zaka same shi musulmi yana da wahalar da da ana samu wannan halitta ce Allah yake wannan to shi Abraham yana da wannan kenan yana da wahalar zama kuma an je kuma an zo dan babban gida ne kuma uwar kowa ta nema mai aure an hana to ya aka bashi dalilin gida ko to amma dai sai suka ga fa Abraham fa sai a hankali ko sai suka ce
وقالوا sai suka ce suwa ‘yan gidan kariba ko sai suka ce ما زوجنا إلا عائشة mu hoba mu aura ba kowa ba sai aisha eh kenan ba mu aura kowa ba sai aisha shi ne ma zawajina illa mu hoba mu aura kowa ba illa aisha mu wa dan kai aisha muka aurawa kenan nan ba suna ne ba aisha suka aura ai ba a aura mata aure ba eh kamar ka ci albarkacin aisha muka aura auren nan kenan miskini sun mai da ragama auren gurin aisha sai aka yi yaya فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن to sai aisha ta aika wa dan uwanta abdurrahman wannan labari ta ce kaga kariwa na je na tambayo ma ita ita kuma kariwa tana cikin ajamalin nisa a lokacin na je an baka ita an mandi alci ne aka daurawa a wurin nan ba kai ba kenan mi suke ne igiye a hannun ki aisha ba dan kai ne ya mu karama zawara a gida ko kuma wani abu ko shine ake ne ko to فذكرت ذلك له fa za ka rata zalika lahu aisha ku mai rasu jika uwan mu gaba ɗaya ta ambata mai wannan abin ta ga ɗan uwanta mun je an nemi aure an baka amma dai an ce ne aka ɗaurawa to فجعل أمر قريبة بيدها sai ya sanya al'amarin kariba a hannun da shi abdulrahman ya ce to komi a hannun ki kenan ya mallaka mata ta iya komi to ya فاختار mallakawa aisha shine fa fa ja'ala amra qaribata biyadiha sai ya sanya al'amarin qariba al'amarin kenan auren gaba daya yace ige da komai akai aisha wani abu koyi ba to anan ko fa hasaratu zawjaha ita kuma qariba sai ta zabi zama da miji ta zamna a shahidinan fa lam yakun zalika talakan wannan bai kasance ba sake tunda kamar ya mallaka dai mallakawa aisha igiya komai a hannunta na auren kenan wannan ba ba sake ne ba kenan an mallaka mata ne dan dan sulhu kenan wannan fa an ɗauke shi akan akan saki shine kama a shahidina mun gane sai ya ce قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi an malikin daga imam malik dan anis عن عبد الرحمن بن القاسم daga abdurrahman dan kasim kasim dan muhammadu muhammadu dan abubakar siddiq عن أبيه daga babansa أن عيس- عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم aisha siddiqa radiyallahu anha matar nabi sallallahu alaihi wa sallama زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ta ɗaura auren hafsa diyar abdurrahman ta ɗaura wani hankali zawajat hafsatu bintu abdurrahman ta ɗaura wa hafsa diyar abdurrahman aure ta ɗaura mata wa المنذر بن عبد عبد الزبير a'a بن زبير ta ɗaura wa munzir ɗan zubairu to tsara kenan kenan wa ɗaura wani aure aisha ce ta ɗaura auren hafsa da munzir to wace ce hafsai wane ne munzir dan mace dan mace za ta go babban ya ce sai ta ka kannanta guda biyu ta ɗauko dan mace da dan namiji ta daura masa aure mun gane mun gane ko yayi misali babban ya ce babban ya ce ta ɗauko iyan ƙarnin da guda biyu iyan ƙarnin nata ma ta ɗaura masa aure kenan tun da wannan shi abrahaman inna muje shi wannan hafsa binta abrahaman ita hafsa ɗaya abrahaman ko to shi abrahaman inna ɗan uwa ne ga aisha kana aisha ne ɗan abubakar siddiq ne wa aka ɗaura ba munzir ɗan zubairu ɗan awam shi ko munzir ɗan asama'u ne kenan an yi auren eh abokan wasa ko dan mace dan miji aka aura shi Aisha ta daura auren to mu je da da Aisha ta daura auren na'am wa Abdulrahman wa Abdurrahman ghaib bisham shi kuma Abdulrahman ga'ib baya ne na sha kaga can sama Abdulrahman da baya ce fa'ata wannan sun ji ko to wa Abdulrahman ga'ib bisham shi ko Abdulrahman yana ina yana sham an kamo Aisha Hafsa ammi an daura mata aure ko to sai aka yi ne falamma qadima Abdurrahman lokacin da abdulrahman ya zo kenan daga sham ya kuzo zo madina ya zo an ka hafsa ɗiyar shi da ɗan yashi a masa aure ƙala na'am wa mithli yusna ƙala Ƙala.
sai abdulrahman ya ce wa mithli yusna'u hadha bihi wa Wa mithli mithli- yuftatu alayhi wa misli yasmi yasnau haza kamar ni za a wa haka wa misli yuftatu alayhi kamar ni za a gwada bai isa ba ai da man can bula ba shi an ce ba da za a bashi aure ma da aka ce sai da aka sa sharadi idan shi da yazo ce wa misli yusnau haza bihi kamar ni za a aikata wannan wa misli yuftatu alayhi kamar ni za a gwada kamar bai isa ba kenan shi ya so za a bada ɗaya shi yana can ba na lokacin waya ba ba lokacin kaza ba da ya zo aka ce an bada ta ko kenan ya ce ni za a kamar ni za a wa haka kamar ni za a gwada bai isa ba shine wa misli yusra uhaza bihi kamar ni za a aikata wannan da shi wa misli yuftatu alai kamar ni za a gwada bai isa ba kenan ba an jira in zo ba za a bada ɗaya ta banna nan to sai a Aisha ta yi فكلمت عائشة المنذر بن, بن زبير sai aisha ta gaya wa munzu dan zubair shi an wanko zace kaji abin da baban ka yace ai baban shi ne sai kaji abin da abdurrahman yace to ango yace فقال المنذر sai munzu shi ango sai yace فإن ذلك بيد عبد الرحمن to wannan duka yana hannun abdurrahman kenan ya mai da igiya auren shi ma hannun shi ne a shahid wannan duka yana hannun abdurrahman kenan yanzu buga abdurrahman an mai da uba an mai da igiya aure a hannun shi ko to biye ce me yace فقال فقال عبد الرحمن sai abdurrahman baba sai yace ما كنت لا أرد لا لأرد.
لا أرد أمرا قضية a dibare أمرا قضيته ma kuntu ban kasance ba la'arur da in warware ko in mai da amaran wani al'amari kaddaitihi wanda ke kika kumta a aisha kenan kin aurai ya auri kawai dai dai halin shi ne wannan ko to sai aka yi fakarar فقرت حفصة عند المنذر sai hafsa ta tabbata a gurin angonta munzir ولم يكن ذلك طلاقا wannan bai kasance ba saki ne da aka ce an mai da al'amarin hannun shi kenan bai kasance ba saki ne kenan al- a ƙarshe kuma sai ta mai da mai igiyar da aka ce an mai da mai ai shi an goya ce an mai da mai komi kenan in ya ga dama ce a zama da shi in ya ga dama to mai da igiyar nan shine ruwaye bai kasance ba saki ne to kuma nan kuma wannan ruwaye tana da bayanin dama an ga kuma nan ai aka ce أن عائشة زوج النبي زوجت حفصة بنت عبد الرحمن منذ بن الزبير كنا فسر عائشة تا أورا أورا حفصة دا منذ وأورا أورا عائشة زوج النبي عائشة ماتل النبي صلى الله عليه وسلم زوجت تا أورا أورا حفصة دا منذ تو متسنا الولد دا أورا أوري eh mai tana daura aure kenan a shari'a mace batta daura aure amma dai su a hanaf da kufiyun suna hawan wannan ruwaye suna ɗaukar sun yarda walicin mace mazhabar ahnaf da ba da fuka haƙuƙufi sun ji akan mace tana iya daura aure ta yi alwalarci ta yi komi sai su ɗauki hukumcin wannan ruwa ya da makaranta tun da suka ce aisha zawajen hafsa ko amma dai jamhurin malamai mace batta wali alwalanci mace batta alwalanci ita zamaninta tun da kwai ruwaye juresh da ta zo ita ma ruwaye juresh din aisha ce ta kata kenan in ka gama da wannan ruwaye da ruwaye juresh zaga ruwaye sun yi karo kenan ita aisha fa daura auren ne ba ta yi kamar ita mace tana iya komi da komi ita za ta ga kotan ango da kotan amarya da ita ta yi sulhu a daidaita sadaki komi ba ta yi ita za ta haɗa komi har a daidaita sadaki a zamna a daidaita komi mace za ta yi amma dai in an zo an zamna za a ɗaura auren ita mace ta yi sai ta ja baya sai namiji ya ɗaura auren to aisha haka ne take zarga-zarga ne take ganin ba eh to bar mu karanta shi na garuwa ta ka bar mu karanta ta kagana ibn abdulbar yake cewa kad ihtajal kufiyuna bi hadith al-maliki an abdurrahman bin katim an aisha al-mazkur fi hadha al-bab fi jawaz al-aqd al-mar'a lin-nikah kaga kufiyun kenan hanaf suka ka wannan kokin hadisi na suka ce jawaz in ita mace ta iya waliyanci ta daura aure mun gane sai ibn abdulbar yace wala hujjatun fi amma dai wannan ba hujja ce ba mace bata alwalanci yace lima zakarna min hadisi ibnu jurayj saboda abinda muka ambata da kai hadisi na ibnu jurayj shi hadisi ibnu jurayj yake cewa li anna aishata ahadul ladzina rawu an nabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake cewa aisha tana ɗaya da suka rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da yake cewa la nikaha illa bi wali ba yin aure sai da alwali kuma wal waliyul mutlaq yaqtadi asba la nisaa shi kuma wali ba zancan na mata sai namiji kuma da kwai hadisi kuma kasa yace yake cewa haza mashhur haza huwa mashhur min mazhab malik rahmatullahi alayhi wa jamhur fuqaha wa mimman qala inna zalika ala majal abana ba da kwai hadisi da isma'il ya kawo kamar shi hadisi wanda isma'il ya kawo ita aisha hadisin jurayj din yanda yake hadisin jurayj din wanda kaka warwayar jurayj an abdurrahman bin qasim an abi an aisha annaha ankahat imra'atun min bani ahiha rajulan min bani ikhwatiha wa darabat bainahum bi sitrin aisha da ta daura auren sai aka zo aka zamna a gurin ta gaba daya da kotan namijin da kotan mata amma ne fa darabat bainahum bi sitrin tsakanin da kai shamaki kun san umma uwaye mu ne aisha ana zuwa gurin su ayi fatawa su yi hira su yi fatawa a tambaye su abin musulunci da ana zuwa to amma da inda ake zuwa iske su amsa wannan fatawai ba zama ba ake fas a fas haka yadda muke zama haka kamar yadda ake zama kamar doki kamar suna ɗakin nasu to amma dai ɗakin nasu an sa labule haka yakwa kamar wani labule ga nan ko to a ce ita aisha tana kuriya kenan duk wanda zai magana daga nan zai magana ba suna ga juna ba kenan haka ake zuwa musu fatawa kenan da ta daura auren ma da sutura tsakankanin su da mutu mazajen wanda suke kotan namiji da kotan mace ita kuma tana bayan sutura bisa ganin ta kenan amma dai ita duk daga can ita ta yi dialog din to kai kotai sadaki za ku ba da kaza za ku ba da kaza mun ba ku amana irin wannan wanda ake zaba ku biya duk Aisha ta daidaita wannan da ta daidaita wannan ta kare shine yace fatar bat bainahum bisitir summa takallama sai ta yi hira duka duk abin da ya shafi aure ita ta wani hatta idan lam yabqa illa al-aqd sai da aka kare komi an daidaita sadaki jika kaza za a bada an yi kaza an yi kaza an daidaita komi ta daidaita Aisha ko da ta daidaita komi amma na ta rajulan fa an kaha sai ta umarci wani namiji tace to daura musu aura summa qalat sai Aisha tace laysa ila nisa'i nikah dan su mata ba su daura aure amma da ita ta yi duka procedure in aura amma da ita ce mata ba su daure kaiwa ne saura mun gane da ne zai gane al'adar yanzu wata hajjiyarka gogonka wata kwajiya tana iya dittama wannan a zamna a yi komi da ita ta daidaita auren duka da sadakin da ne duk da ita za a yi gire da alwalar da ba duk ta zamna ita ta daidaita komi da aure amma da in za a aure ta yi hajjiya ta yi sai ta ja baya sai ta ce malam ko alwali daura auren ba laifi ne ba kenan aisha shi ne ta ita ma'ana kenan ba ita ba ta daura auren su kuma a hanaf da kufiyar sai suka ɗauka ita ta daura auren sai suka je akan mace ta iya alwalanci kenan abin da jamhur mace ba ta alwalanci sai dai wa sai namiji sai ce
قال حدثني عن مالك أنه بلغه ya bana hadisi daga imam malik labari ya iske shi أن عبد الرحمن بن عمر cewa dai abdullahi dan umar dan haddab
أن عم أن عبد الله بن عمر mun ka riba sauko to abdullahi dan umar وأبا هريرة da aba huraira radiyallahu anhuma سئل عن su الرجل ila alf tasniya yaka su ila سئل عن الرجل an zo an musu fatawa wannan sahaban guda biyu da wadawa da ibn umar da aba huraira aka zo su ila aka tambaye su me aka tambaye su يملك an
يملك امرأته kuma ba su أمرأة ila an rajulun عن رجل yum
عن الرجل akan namijin نعم to يملك امرأته أمرها akan namijin da ya mallaka wa matar shi al'amarinta kene ce na meka miki igiya auren ki in kin ga dama ki saki kanki in kin ga dama ki zamna kene ne shine nan aka zo aka tambayi wa sahabban nan guda biyu ko da ibn umar dawa da aba hurairah aka ce yaya dai hukuncin namijin da ya mallaka wa matar shi al'amarinta na igiya aure to فترد بذلك إليه da ya mallaka mata fataruddu bi zalika ilaihi tace a a na mai dama ba na so ولا تقضي فيه شيئا bata hukunta komai ba tace a a ba na so je ka faqala فقال sai suka ce ليس ذلك بطلاق to wannan babu sake a wannan eh ta ga mace da hankali kenan kenan da yayi shi namiji da yace na mallaka miki igiya an yi rikici an yi rikici ana cikin hada sai yace ke ba zakiya zana ba igiya auren duka na mallaka miki sai tace a a ban na so kenan wannan ba ba saki ne ba saki wanda sai kankan ba tace na ta kuna ta fito ne da zaki ba to she kai yace قال وحدثني عن مالك ya bana hadisi an malik da imam malik عن يحيى بن daga سعيد yahya dan sa'id al-ansari عن سعيد بن المسيب daga sa'id dan musayyib ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a أنه قال sa'id dan musayyabi ya ce إذا ملك الرجل امرأته أمرها idan namiji ya mallaka wa matarsa al'amarinta eh, idan namiji ya bi ya mallaka wa matar shi al'amarinta ke ne mallaka mata ya mallaka mata ne igiya aurenta to فلم تفارقه kuma he ta kira buwa da shi وقرت ta عنده tabbata a gurin shi فليس ذلك بطلاق wannan ba sake ne ba kenan yace na mallaka miki igiya aure sai shiru shiru ta yi ba ta yi magana ba ko da ba ta yi magana ba ta zamna a gida kenan babu ne babu sai gere daga shirin na zamani amma dai malamai suka ce kuma in ta yi ƙaunar aufi ilan ta saku in ta fara tattara kaya ko ba ta yi magana ba ta ga yan ƙulƙula a ƙofa kenan an ware jirɗe gado salon ta yi haka kashe wannan an yace shi to ita ta tarka a saki ya doka saki ne amma dai dai shuru shuru ba doka saki yawa sai yace قال مالك imam maliki dan anas yace في ال- في الممل- في mumallakati مملكتي a cikin wadda aka mallaka mata igiya aurenta إذا ملكها زوجها أمرها idan mijinta ya mallaka mata al'amarinta yace na mallaka miki igiya aurenki in kin ga dama ki saki kanki ثم افترقا kuma a wannan majalisin har su muftaraka kuma suka rabu
ولم تقبل من ذلك شيئا ba ta amshi wani abu ba daga wannan kenan suna zaune a gida ana rikicin ana cikin kacin ana rikicin da ta yi zahi shi bai saki ba sai ce na mallaka miki igiya aure in kina so ki sai kan shi kai aka yi ta kwamba ne ana faɗa ana sakitacen bukaru ita ba ta yi magana ba shi bai ce ya saki ba saki ba amma da ya ce mata ba ya mallaka mata kenan shi ne akan ya mallaka ya mallaka mata su muftaraka suka rabu walam taqabal min zalika shay'an bata karbu ba wani abu daga wannan abin da ya mallaka mata falaisa فليس بيدها من ذلك شيء to babu komi a hannunta daga wannan rabuwar kenan misali yadda ke so na mana da sahi da ake an kwana da faɗa ne da sa ake faɗa kufule suna faɗa da sahi a cikin waɗanda sai ce ya mallaka mata ije aurenta to a wannan sekas inda ake faɗan nan da ake yi ba ta ce ba na saki kaina har ya tashi ya wata salli sai ta yi gurin aiki kenan ku tashi in dai sun rabu wannan magana an janye ta kenan shi ne nan sun maftaraka suka rabu bayan ya ce ya mallaka mata suka rabu kenan ya wuta ya ta ina gona ya ta yi gurin aiki ya ta yi service walam taqbal min zalika shay'an bata karbo wani abu a cikin abin da ya mallaka mata falaysa bi yadiha min zalika shay'an daga wannan lokacin babu komai a halinta ba an je bayan kwana uku in an wani sabon hada da ce ai ka mallaka mu sai ka saka kenan a wannan majalisin ne sai ya ce wa huwa laha ma dama dan majaba wa huwa laha wannan mallakawa yana hannunta ma dama a kulbu su kasance ba fi majalisi ke ma suna wannan gurin nasu mun gane kenan a majalisin da yace na mallaka ya nake iya aure in dai ba in aka tashi ga majalisin magana ta gane ba an ji ban ai sabon hada ta ce dama ka mallaka mini kenan a majalisin ko kuma in ma ku ko ba a tashi ga majalisin ba in yaje sai da ita a majalisin ma an yi ne ba a je bayan ya sa da ita ta ce kamar da kamar kenan a nan gurin ne inda ake kuka yi rikicin da ita in ka ce na mallaka mata na mallaka miki iya aure a nan inda saki kan nata ne ta su shi ma ta saki kan nata malamai suka ce ya zai bayan nuni bayani ko inda ce na saki kan nata sai a je a rantsi da gaske ne in ta yi damar da sauki ne ka ce na maido eh matsala ina take ta ce na sai kai na su uku to muka bi ta ce ta sai kanta su uku ko muka hau masa haba na saki uku a kalma guda a ta soki a zaujen gaira to ya zaya na sai a ji a gama shi a gama shi da Allah ka yi tsoron Allah da kace ka mallaka mata wannan sakin nawa kake ni in yace eh ke ni sai a doki nawa sai a doki daya to wannan babu ya kare kenan sai mu tashi babu na shidda sati gaba shine ila'i menene ila'i yo ai lissafi da ake to tun shi da ake lissafi ai shi ne muka wakon karatu muka ce da bai nuna da bai nuna kubura da bai nuna sugura wace ce bai nuna kubura wace ce bai nuna kubura hatta tanka zaujen